بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجواري مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم wattaqu Allah inna Allah sari'ul hisab muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan rana mai albarka ranar Lahadi wanda a yau 16 ga watan Ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan 4 2022 a jiya muna da ragowar bayani da ba mu abin da ba wanda manzo Allah sallallahu inda Allah subhanahu wataala ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina muna cikin bayani akan wannan aya wanda manzo Allah yana tsaye a Arfat Arfa ta sauka idan muka duba 114 shafi 114 nan ne cikin bayanin da muke kenan manzo Allah yana tsaye yana tsaye a Arfa shine yake tambaya أي بلد هذا أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم suka ce Allah da manzo su suka sani na'am sai ya ce masu alaysal balda ashe ba garin makka bane kalu da am suka ce shine ya rasulullah qala ay yawmin hadha wani wuni ne wace rana ce wannan ay yawmin hadha ay yawmin hadha alaysa yawmul id ashe ba ranar idi bane kalu bala suka ce da ce ala yi sha'arar haza wani wata ne alaisa zulhajji ashe ba zulhijja ba ne kalubala suka ce shi ne ya rasulallah ala sai ce to bari ku inna la harrama alaikum dima al musulmi allah ya haramta muku jinanan musulmi wa aralahum da mutuncin musulmi wa amwalahum da dukiyar musulmi ka hurmati yau bikum haza kamar da haramta muku wannan rana ta yau bi sharikum haza a wannan wata naku bi baladikum haza a wannan gari na ku ala hal balagatu na isar da sako kalu na shan annaka kad balagata lalla ya rasulullah mun kun shaida ka isar da sako ya rasulullah allahumma shahad wa zalla ce to allah ka shaida allahumma shahad allah ka shaida wa yashiru bi sababati ila sama ya nuni da ya koshi zuwa sama yace al yace ala hal balagatu na isar da sako ya kulu da kala kad balagatar risalatu addaytal amana lalle ya rasulullah ka isar da sako ka bayar da amana ya kula allahumma shahad sai ce to allah ka shaida bi tilkal waqafa a wannan tsayuwa akhbarar rasul wanzu allah ya ba da labari da kulli ma kana wa ma sai kunu ila yawmil qiyamah dan ce wanzu allah bai san gaibu duk abin da zai kasance kasantacce da wanda zai kasance nan gaba sai da manzo Allah ya bada labarin shi a wannan wurin hatta ahirul maulid yuladu wata taqumu sa'a har ɗan da za a haifa na ƙarshe a duniya baki ɗaya wanda daga shi ba ƙara hanyar kowa duniya za ta tashi sai da manzo Allah ya ba da labarin wannan yaron a wannan wurin a wannan wurin sai da manzo Allah ya ba da labarin shi zakara hur rasul sallallahu alaihi wasallam kana sahaba sahabbai sun kasance gurin suna cewa kunna idza tajaddada shay'un idan wani abu ya ya sabuntu na arifu sai mu gane min maqalatin rasul wai duk lokacin da aka samu wani abu sabo da mun tuna da magana magana sai mu gane eh annabi ya magana kan wannan abu yanzu ne abun yanzu an gane kamata sa shaksan gaba an kamar yadda za ka manta da mutum sai ya je wani wuri baka gan shi ba fa idza halara idan ya dawo inda ka wajen ka ta ta zakara sai ka tuna to haka haka lamarin annabi ya kasance gare mu ji sahabbai kullum ma ja'a shay'un na ta zakara duk lokacin da wani abu ya zo sai mu tuna da wannan abin ai annabi ya taɓa mana maganarsa bima akbarana bihi ar-rasul yin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari amma lil birra fi mahmasatin Allah ya ce wanda ya bukatu an gane a cikin yunwa mahmasatin yunwa maja'a ila akali shay'in zuwa cin wani abu ma hurrima alaihi a cikin abin da aka haramta gare shi fa akalahu sai ya ci to wannan wato babu laifi tare da shi amma Allah ce gairu mutajanifin lil ismi ba wanda ya karkata zuwa ga saban Allah ba to in wanda kun ba haka ba fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ga abin da ya ci ma akala rahimun mai jin kai ya shi bi ibati a cikin halaccin shi domin dama a shari'ance an ce wala ba sa lil muldarri an ya kula da mai tata waya shiba'a waya tazawwada ba laifi ga mabukaci ya ci mushe an ce mushe haramun ne ko najasa ne to sai tafiya ta kama ka cikin daji ba gari kusa ga yunwa tana so ka mutu saboda yunwa to sai ka ga mushe barewa ce ga ta nan mushenta kuma ba mushe ba ne wanda ya yi tsutsotsi a yanzu da ta mutu saboda ka sai ka sa wukarka ka yanka ka yanka ka gasa ka ci har ma kai guzuri ka zuba cikin jakarka babu laifi amma fa inda saka da aru da rahu idan ya wadatu sai jefar ne wadatuwa yana cikin tafiya sai ya hangi gari ya gini ya rufe wannan nama ya san duk da ya shiga gari duk bala'i sai ya ci abinci duk yadda zai ba yadda za a yi shiga gari bai ci abinci ba to saboda haka kar ya shiga da wannan nama na mushe sai ya gini sai ya rufe shi to wannan babu laifi in bukata ta sa an ci mushe Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayar ka ya rasulullah to menene aka halarta musu don annabi ya ce a je a kashe karnuka a madina saboda mala'iku sun ce duk inda kare ke ba sa shiga kare da tambayar manzo Allah ma za uhilla lahum to menene aka halarta musu qul ka gaya musu ya rasulullah ka ce uhilla lakum at-tayyibatu an halarta muku tsarkakan abubuwa mustazlazi masu daɗi kullum halalin dukkan su halal ne amma allamtum masai da ma'alamci minar jaware da kuma farautar abin da kuka sanar na mamikanta alkawashi mamikanta minar kila daga cikin karnuka wasu ba'i da zakoka wadda da tsuntsaye kasan ana ana farauta da mamikanta kamar kibiya da mashi ana farauta da karnuka ana farauta da tsuntsaye ana farauta da zakoka eh amma waɗanda aka koya masu training na farauta ɗin kamar karen da ka koya mai training ka san yadda za ka mai magana ya bi in kuma za ka tsaye da shi ka san yadda za ka mai burki ka mai training to babu laifi ko ka gabarewa kai bismillah ka ce je kamo to ya je kamo ko da ya fara ci ya zo da ita matacciya za ka ci saboda ka sake shi da bismillah akan wannan barewa ne na mukallibi da wanda suke abin karnantarwa su ne mursali alasaidi wanda aka sake su a abin farautan to allamu da hun Allah ya ce wanda kuka koyar da su ai to addibu da hun ko koya musu ladabi na farauta ne imma allamakum la cikin ladabin farautar da Allah ya sanar da ku ai min adabi saidi cikin ladabin farauta irin wanda Allah ya sanar da ku kuka sanar da karnuka din to ba laifi fa kulu mimma amsakana alaikum ba laifi ku ci abinda karnukan suka kamo gare ku wa in qatalnahu ko da sun kashe ku yahillu akalin saidi ya halatta cin abin farauta idan kana al-kalbu ma'allaman idan dai shi kare ya an sanar da shi wa mursalan bismillah kuma an sake shi da sunan Allah wa qatala kuma ya kashe abun walan ya kulko bai ci ba to ba labi ku kuci wa rasulullahi alaihi amma ana son ku ambaci sunan Allah inda irsalihi lokacin da za ku saki karan kace bismillah to sai ya gudu ya je kamo ko da ya fara ya ga ko ya zo ma da da mushen sane to za ka ci tun da ka riga ka yanka wannan bismillah da kai yankan ne amma ba a yi da abin da ba jawari ba kamar sanda sanda ba a yi kamar roba irin danko masu hannu da roba ba a yi haka nan kamu na hannu ba a yi bismillah haka nan tarko ba a yi bismillah daga dai irin masu kamar bashi kibiya bindiga wannan su ne ake bismillah a halba yawwa eh mani kanta wanda shi fitar da jini eh amma ban da sanda eh karka wurwura sanda ka bismillah ka abin a ba ban da sanda wattaqullaha ku ji tsoron Allah inda Allah sari'ul hisab Allah mai tsananin ainihin hisabi ne eh ga wanda ya saba mai wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne ainihin ga wanda ya saba wato an ce hisabin Allah yakan yi shi a cikin rabin wuni wato kamar karfe bakwai zuwa sha biyu Allah ya gama ma duniya hisabi baki daya baki daya eh daga karfe bakwai zuwa sha biyu Allah ya gama hisabi to yanzu ko da ko da hisabin mutanen faduka ya ka baka ba an baka aiki ba eh a ce kowa shi ka bincike shi yaye rayuwarsa abincinsa ya ci abinci ya yi tara kuɗi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to na duniya baki ɗaya hisabin duniya baki ɗaya kaf a rabin wuni Allah ke yin shi an gama kuma eh ba kuma dai ya gagare wato ana yi ne don hankalin kai ɗauka aka ce ba rabin wuni zan iya yin shi a sakan da an gama
ƙwarai da gaske sari'ul hisab al-yawma
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذي أخلاق ومن يكفر بالإيمان فقد عمل عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم إن الله سريع الحساب اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والموسنات من المؤمنات والموسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافرين ولا متخذ ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد عبد عمله وهو في الآخرة من الكاسرين آه الله سبحانه وتعالى ya ce alyauma yau din nan a wannan rana uhidda la kuma ɗayyiban an halasta muku tsarkakan abubuwa almustalzat masu daɗi min al'adima cikin abinci waɗa abun lazi da otal kitab abincin waɗanda aka ba littafi ai zaba'i alyahudu wa nasara yanke yanken yahuda da nasara hillin lakum halal ne ku ci wato halal ne ku ci ba nasara ba ka abinci wanda ya yanka halal ne ka ci haka ba yahude yanka abu ya baka ka ci nama halal ne ka ci ko suna ko suna suna minana ake ce mashi sallar nasu darsu mai suka baka abinci ka ci
ko da da yanka ka ci
akwai masu cewa wai ai ba su bane ahlul kitabi to in ba su bane wa zaka nuna ka kawo wani ahlul kitabi in ba su ba lalacewa ne suka yi ko mu yanzu yadda muke musulmai yadda musulunci yake da haka muke ai kai wanda ya san musulmin da wanda suka zamani da annabi ai ya gamba nan zai ce mu ba musulmi bane
to ai ba ai abun ba iri ɗaya bane saboda duk mun saki abubuwan da yawa karantarwa an saki da yawa yawa ta su ma haka ne yadda suka saki nasu karantarwa da yawa mu ma mun saki wasu abubuwa da yawa amma musulmin ne su ma ahlul kitabi ne su din ne ai in kana neman ahlul kitabi ka samu kirista ahlul kitabi ne ai amma sun caccanza abubuwa da yawa shi yasa mun zala ya ce kai rukun karni sun ballazi ne yabi rahu sun ballazi ne yabi daga nan sai aka yi
wanda suka fi kowa su ne wanda suka yi zamani da ni sahabbai na sai masu bin su sai masu bin su daga nan annabi sai ya shiru yake nan to kai da baka shiga cikin wannan na ukun ba wai kai ne za ka yi tsalle kana zagin cikin ukun nan
an adam da neman hannun yake Allah ne ya sauka. to saboda haka su ne wato su ne ahalin kitabi din ba kowa bane su din ne to Allah ya ce abincin su halal ne gare ku illal lakum halalu adamu huda al maqsud bihi azaf yanka ake nufi abinda suka yanka halal ne ku ci fakat da mai an yi tarayya wajen Allah su yadda da Allah da aka zo wajen annabi suka ce a Yesu ne namu eh ko kuma Musa ne namu in je Hudawa su kuma nasara suka ce a Yesu ne namu musulmi kuma su ce ne Muhammadu amma sun san Allah ne to shi kuma yanka dama ai ai Allah ake ambato bismillah ake ta bismillah to tunda an yi tarayya Allah to shikenan annabi ne aka sha bamban da su to saboda haka za a ci la'anna ma shi wajabi kama abinda ba yanka bi ade ma la iskala fi duk abinda ma ba yanka za a yi ba cikin abinci wannan ba wani maliki idan zabi yahudiyyun idan zabaha yahudiyyun idan bai hude ya yanka au nasraniyun ko ba nasare hayawa ne ya yanka dabba fa akalu lahamihi halalun cin naman halal ne ala kulli musulmi kowane musulmi zai iya cin naman wato ahlul kitabi da suka yanka wada muku hillu lahum sannan abincin ku kuma halal ne gare su da'amul muslimi na ailan hillu li ahlul kitabi halal ne ga ahlul kitabi wal musanati minal mu'minin minal mu'minati haka nan katangaggun mata daga cikin mu'minai halalin minal mu'min minal mu'minat daga cikin muminai mata a halal ne ku aura ta da wajen halalin wal musanatu katangaggun mata yayaye harayir min allazina utul kitab cikin wanda aka ba littafi min qablikum daga banin ku harayir yayaye yahudawa ko yayaye nasara jaiz ta zauja wato halal ne ka aura eh halal ne ka auri ba nasariya halal ne ka auri ba yahudiya wata ke da littafi an gane ko wanda suka yarda da annabi isa ko wanda suka yarda da annabi musa halan ne ka auri ɗaya daga cikin amma ƴaƴayensu ba bayi ba min allazi da wutar kitabi qablikum an gane ko hillul lakum an tanki huhun amma idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadakin su ba dan kana ce alil kitabi ne kawai kan abin a sai ka ba da sadaki muhsinina kuma ka tangago gairi musafirina ba masu zina ba eh ko a cikin alil kitabi kar ka auri mai bayyanar da zina wata ke tafiya da kaganta kawai kaga mazinaciya ce ai mu'ulini na bin zina masu bayanar da zina bihin a zina wata sumiya bisan bis safahi ana ambaton zina da safa a safa a shab zubawa da mili annan nakiha shi mai aure lahu maqsudun duk wanda ya aure mace yana da manufa mahamudun kuma manufan mai kyau abin yabo menene manufarsa huwa dalabul waladi neman da wamtisalil amrin lahi tabaraka wa ta'ala da bin umarnin Allah duk wanda kaga ya aure ya bi umarnin Allah kuma yana neman dako to amma wazzani shi mai zina laysa lahu maqsudun ba ya da wata manufa illa me sabbul mani sai dai zuba mani kawai to shi yasa ake ce mai shifa shifa zubawa fala hada sun ne shifahan don haka ake ambacin da suna shifahan kalma na zubawa ne wa musafihan mai zubawa a halallahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya Allah ya halasta cikin wannan aya tazwijul mu'minina auren mu'minai ala ba'dihim ga sashen su li annahum domin su duka ala dinin sahih suna bisa addini ingantacce wa tazwijul yahud wato auren bai yahudiya da ba nasariya duka ɗaya ne li annahum ahlul kitab domin su ne ahlul kitabi din an harafu wa baddalu ko da yake sun ciccanza sun jirkita wa hadu sun karkace an isra'i daga barin tafarki fadinuhum samawi amma duk da aka addinin su daga sama yake yi samawi ne wa amal mushrikat amma su mushrikai allati la yatadayan bidinin wato wanda ba su da wani addini da suke bi samawi to wannan fala haqqa lahunna fi nikahi min almuslim babu haƙƙi gare su a cikin auren su ga musulmai musulmai musulmi da aure wato pagan an ce pagan ba ma gujiya wanda ba ta da addini ko daya ita ba ba nasariya ba ita ba bai a'a ba ta da addini ko ɗaya fegan ke ta zo jin mushrika ta wal majus haramun wannan haramun ne wal farqu bainahum wato rabewa tsakani wa baina haula da tsakanin waɗannan anna ulaika kaga waɗannan wa in kanu kufara ko da suke kafirai fa hum ala tarbiyatis samawi suna bisa tarbiya na wato addini saukakke wa haulai lam yafi lahum tarbiyatis samawi su ko waɗancan mushrikan nan wato tarbiya samawiya bata riga gare su ba don haka wala yan bagi lil muslim bai kamata ga musulmi ba an yatta kida an yatta zawaje minhum ya auri ɗaya daga cikin su to sai Allah ya ce mai Allah ya ce wala muttakizi aka dare haka nan bai halarta mutum ya auri masu rukun abokai ba a cikin ahlul kitabi kasa akwai masu abokai muttakizi aka dare kawai kana zaune lafiya cikin ɗakin ka kana lekowa ka ga wani ƙato a cikin falo yaya ta ce ai abokina ne wannan mun tare muka yi da shi kaga mun tafi da aka dani kenan eh ta ce ai wannan ai mene yake ce me sunan shi eh eh met dina met ko ta met dina ne wannan kato ne gashi nan zaune kan kujera kai kuma gidanka ne kai ga kacin cikin ɗaki baka sani ba kawai ga kato shi ya zo ya zo ya zo wai abokinta ne to Allah ya ce ka kiyaye mace mai aboki wata ke da aboki mu takiza aka danin ke masu riƙon abokai a ƙyale su in ji Allah min hunna tasurruna bi zinabihim suna ɓoye zina da su a asirce ba sani ba kada ta zo fi jahiliya za a aure a zamanin jahiliya ala arba ta auje bisa huska hudu ake shi a zamanin jahiliya an nikahul muta'arifin yau wato aure wanda aka sani a yau ayatiyar rajulu wato mutum ya zo ila waliyin mar'a zuwa ga waliyin mace wa ya suka maharan ya bada sadaki wa ya gidu laha alai wa ya gidu lahu alaiha a daura mai aure da ita wannan shine aure wanda aka sani ko wa kanatul mar'atu yati ya rajulin amma ita macen wani mutum zai zo mata wayan kiya ya aure ta waya ce akar wani kuma ya zo wayan kiya ya aure ta wato in wato mace tana auren namiji guda uku ko hudu a zamanin jahiliya kenan fa iza waladan waladan idan ta haifi da to jama'u wato kafa sai su sai su taro wasu mutane da ake ce ba kafawa su yanzu runa sai su kalli wato ainihin dan sai su hukunci in na wane ne ce wannan dan na wane ne in na wane ne ce wannan dan na wane ne kafawa sunansu su da sun kalli mutum sun fi kowa sanin irin wannan suna da irin wannan psychology din suna da irin wannan ilimin nasu na daban da sun kalli mutum sun san dan wane ne su ne kafawa da su ake hukunci a zamanin jahiliya idan qalu alwadar fi damu fulanin alhaquhu bi fulanin shi wannan yaron jinin wane ne to sai a ruskar da shi fa yakunu huwa alwali sai zama shine uba wakanin arab su laraba sun kasance yi buna na jabatul aula suna son zaɓaɓɓun yaya idara an ahala baitin in sun ga mutanen gida a halako mahamida ɗabi'unsu masu kyau wahum addalin ga su sadaukai masu jarumta wa inda makarimul ahlan ga manya-manyan ɗabi'u ɗabi'u masu kyau to yuhibbu ahadin an gane an yaji da waladan kamislim sai ɗaya daga cikin laraba yana so ya samu ɗa irin wannan to ya kulu da zaujati sai ce ma matar shi idan ɗaura ɗin ta yi tsarki sai ce ta zabi na ila fulani ki je wajen wani na gidan wani ta kuni ne ma'ahu ya kasance tare da shi zaujatar lahu ki zama matar shi hatta ta hamili za ta ta zama tare da shi suna mujanasa har sai ta yi ciki bai za hamala in ta ciki tarji'i na ile in ki wato sai ce in ki yi ciki sai ki dawo wajena kuma fatatin raja ila rajul an gane sai ta wato fatatin zaujata ila rajul sai mata ta dawo wajen wannan mutum na farko wanda shi ya tura ta wajen wancan don yana neman iri na wancan gida tarlabi an tabka ba a huzo jata lahu ya yarda ta zama mata tare da shi hatta iza hamalan min in ta yi ciki raja an ila zo jani da wajen wannan miji li harjil walada najiban dan dan ya fito zababbe wa yansibuna hu ila amma su danganta zuwa ga wannan uba to haka suke a zamanin jahiliya wai kawai saboda gida akwai jarumai akwai mutanen kirki akwai ɗabi'u masu kyau she mutum ya tura matar shi gidan wai ta je ta zauna ta sai a zaɓi wani a gidan ta je ta zauna da shi har sai ta yi ciki in ta ciki sannan abin da ake nema ya samu sai ta dawo gida kaga an samo zuri'a kenan kamar akuya kamar da ake kamar mutum yana da akuya amma bai da bai da dan akuya bai da basuru to kaga kaga za ka yi ɗauka akuya ka kai wani gida ko in an yi mata ciki sai ka dawo da ita to zamanin jan ka Allah wato addini ya gyara mutane da kyau rashin addini rayuwar dabbobi ne to kaga yadda suke a zamanin da zamanin jahiliya wanda sawo da wata raya albagaya an gane mata wanda suke ma'abuta tutoci albagaya wanda suke wato ainihin masu karuwanci allawati da hunna raya wanda suke da tuta wa hunna kadda kake su kamar ruhunan kasuwa ne fakat kalhawa ne kamar ruhunan kasuwa ne su har ma dakuna gare su an rubuta ɗakin wance kuma karuwa ne an rubuta abin ya zama kamar kasuwanci to kullu rajulin ya ci yin kowane mutum ya ga dama zai iya zuwa wajen su tabbatar da shari'atul muhammadiyya wannan shari'a ta ne muhammadu ta tabbatar da nikahul awwal wancan aure na farko wanda za a je wajen uba a nemi iri a kai sadaki a daura aure to da shari'a mu ta zo sai tabbatar da wannan sai aka bata sauran duk waɗannan sauran an bata su وهو العقد بواسطة الولي wanda aka tabbatar shine aure ta hanyar wali wa baharin da sadaki wa shuhudin da shaidu wa abdala jami'a alwa'il anka shari'ar manzon Allah sai ta bata dukkan wato auratayya da aka yi uhura da can walakin idza aslama rajul idan mutum ya musulunta sabata ala nikahi yana na kan auren shi
wato an ce wa idza aslama al-mushrikun ko wa indahu aksara min arba'in eh fa yaktar arba'a wal yafari baqiya kunna haka mai risala yake ko idan mutum ya musulunta kafiri yana da mata kaman guda 80 ko guda 100 ko goma to sai aka ce shari'a ta bashi ya zaɓi hudu cikinsu ya sallami sauran an gane ko amma auren shi na nan ba shi an canza wani aure ba kuma ya dai zaɓi waɗanda yake so kawai guda hudu wal auladin lazina na sha'umin kufri auladin sannan kuma 'ya'yan da ya haifa tun yana kaf- kafiri ba za a ce masu shigu ba a suna nan 'ya'ya ne yana ko da za a ruskar da su in sun musulunta idan da hannu bil islam in sun shiga cikin musulunci musulunci kenan ai sutura kenan fali hada a shari'atu tubirat shari'a tana lura da an an kaji mu auratayyarsu ba da duhuliyar bil islam ba sun shiga cikin musulunci ta anisan lahum domin me domin ɗebe haso da su don haɗin kai alkufar laisa fihim waladu zina su kafirai ba su da dan zina la'annahu uquduhum wa ghayruha mutasawiya daura auren su da wani su duk ɗaya ne idan da alu bil inda sun shiga musulunci to sun gyaru fa kullum nasabuhu sahih dukkan su nasabar su ingantacciya ce wa man yakfuru bil iman wanda ya kafirce da imani ya ridda fa kada bi da amalu lalle aikin sa mai kyau ya lalace qabla zalika fala yutadda bihi bara ai lissafi da shi ba la yasabu alai bara a bashi lada a kai ba wa bil akhirati min al khasirin an je lahira yana cikin masu asara na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فداهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء فلم يجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون Oh, Allah subhanahu wa ta'ala Allah da hikima yake a cikin aya daya Allah ya koya mana yadda ake alwala da wankan janaba da taimama duk wannan aya ɗaya ne fa amma an nuna mana ya zami alwala ya zami wankan galaba ya zami taimama a aya daya duk wannan kadiya a cikin wannan ayan ne ka san kuma kaje cikin fiqh ko wanda mai zaman kansa ne akwai babul wuludi daban eh babu taimama ma daban eh kowane da- mai zaman kansa ne Allah subhanahu wataala shi ya yi wanda zai amanu ya ku masu imani za kuntum a aratun ya lokaci
alhamdulillah lallai kuwa to to gobe sai mu maimaita wannan ayin ki to sadaqallahu alazim kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya yi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu ya kiyaye mutuncin mu ya kiyaye kasar mu malaman mu shanan Allah ya saka musu da alheri shi wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mishi da alheri ya biya bukatunsa aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه كان غفارا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته